الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله الحديث العشرون يوكم زام تاشي كان حديثي نا عشرين دي دي cikin wannan littafi mai albarka arba'un hadith ملتي عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت wannan hadisi an karɓo shi daga abu mas'ud wane ne abu mas'ud uquba ibn amr al-ansari mutumin madina al-badari kuma ya halarci yakin badar lakabi ne mai girma a cikin sahabbai lakabi ne mai girma a cikin mala'iku a cewa mutum ya halarci yakin badar saboda sahabban da suka je yakin badar ba sa daidai da waɗanda ba su samu daman wannan halarta ba ta fuskar falala an gane ko saboda annabi ce la'alla Allah tala ala ahli badrin fa qala fa'alu ma shi'tum fa inni kad ghafartu lakum mai yiwa Allah ya kallace waɗanda suka je yakin badar ya ce kai daga yau ku yi duk abin da kuka ga dama na riga na gafarta muku shi yasa mala'ika jibril ke cewa irin yadda ku sahabbai kuke kirga wanda ya je yakin badar a matsayin yana cikin zababbun sahabban annabi to haka mu ma mala'iku waɗanda aka turo filin badar suna cikin zababbun mala'iku qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna mimma adraka nasu yana daga abin da mutane suka riska min kalamin nubuwatil ula daga cikin zance na annabta tun farko wanda dama annabawa sun sha maimaita shi ba wani annabi da ya zo face sai da ya maimaita wannan maganar har ya zuwa lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam mai annabawan suke cewa sukan ce idza lam tastahi idan har ka zanto ba ka jin kunya fasna ma ita to ka aikata abin da duk ka so to wannan hadisi abin da yake nuna kamar da malamai suke nuna waɗansu malamai suke cewa suka ce wannan hadisi kamar razanarwa yake yi ba wai umarni yake ka zama mara kunya ba a in dai ka zanto halin ka shine rashin jin kunya je ka aikata zo abin da kaga dama ubangiji zai maka sakamako umarni ne amma ma'anarsa razanarwa kamar yadda Allah yake cewa i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku je ku aikata duk abin da kuka so ai Allah ya san abin da kuke aikatawa wannan sai zanto razanasuwa ne ubangiji ta'ala yake yi an gane ko wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi banda imam bukhari haka imam malik ibn anas ya rawaito shi a cikin muwatta imam malik da ya tashi rawaito wannan hadisin sai ya hada su babu daya da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mu taron annabawa an umarce mu da jinkirin sahur kada mu yi sahur sai karshen dare na farko kenan an umarce mu da gaggauta buɗe baki da zaran rana ta faɗi kar mu tsaya wani abu mu buɗe baki na uku an umarce mu da ɗora hannun dama a kan na hagu sai ya kawo wannan hadisi tare da wannan inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma shi ita menene dangantakar wancan hadisin da wannan ballantana a hada su a babi guda ina masu maliki ba maliki me dangantakar wannan hadisin da wannan me yasa maliki me ya fikihun da ke karkashin hada waɗannan hadisai a babi guda wancan yana magana kan wani abu wannan yana magana kan wani abu to shine aka ce dangantakar da ta sa Malik ibn Anas ya hada su a babi guda ko wuri guda saboda kowane ɗaya daga cikin waɗannan abinda wannan hadisin ke ɗauke da shi da abinda wancan ke ɗauke da shi wani abu ne da dukkan taron annabawa sun yi ijma'i akai ba wanda ya saba duk taron annabawa haka suke gaggauta suhur jinkirin buɗe baki ɗora hannun dama akan na hagu a cikin sallah duk annabawa ba wanda ya saba duk taron annabawa kuma sun faɗi wannan kalmar idza lam tastahi fasna amashita ba annabin da ya saba akan wannan ina fatan kun fahimci masalan da kyau to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da ke nuna falalar wato jin kunya to sai malamai ke cewa ita kunya iri biyu ce akwai abin da yake wato sifa ce jibiliya yani matbu'un alaiha al-insan a ɗabi'ance wani za a haife shi dama mai jin kunya ne shi to wannan baiwa ce daga Allah ta'ala idan ka zanto mai jin kunyar aikata dukkan wani abin da bai dace ba a ɗabi'ance haka kake ko da ba a yi maka wazi ba na biyu kuma akwai kunya wanda yake muktasabun mutum yunkuri yake samu da baya da ita yanzu yake kokarin ya koya to wannan ta koyi lada saboda ba ɗabi'ar ka bane jin kunya amma sai ka samu hadisai sun faɗakar da kai akan ka zama mai jin kunya sai ka yi yunkurin zama mai jin kunya din da karfi da yaji yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi har abin ya zanto ka saba wa jikinka ka saba wa kanka jin kunya to wannan falla ce mai girman gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ga wani sahabi yana wa dan uwansa wazi akan kai wani kafe jin kunya sai ce da'ahu kyale shi ai kunya alkhairi ce a wata riwaya wani hadisi kuma daban annabi sallallahu alaihi cewa wato alhaya'u la ya'ti illa bi khair ita kunya ba ta kawo komai sai alkhairi a inda kunya kawai take zama abin zargi ka zahilci wani abu na wajibi da shari'a ta dora ma amma kunya ta hana ka tambaya a nan ba yadda ka zo mai jin kunya ba a babin tambaya a babin addini kana son ka tambayi hukunci to babu jin kunya in har akwai wato kai kana ganin ba za ka iya tambaya ba sa wani ya tambayan maka dan ka kore abin nan din idan ba za ka iya sa wani ba rubuta ka tambaya din in baka so ka fito fili a ganka dole dai ka san yadda za ka yi kai tambayar addini abin da ya sa muka ce in baka in kai kana ganin kunya za ta hana ka tambaya abin ya shafe ka ka sa wani saboda hadisin Ali bin Abi Talib hadisi bin Abi Ali bin Abi Talib yana yawan yin mazi dan abu kadan zai faru sai mazi ya fita daga jikinsa sai yake so ya tambaya annabi hukuncinsa to amma kuma akwai sarakuntaka tsakaninsa da annabi dan yana auren Fatima sai yi me sai ya sa miqdad da ibn al-aswad yace tambaye annabi me hukuncin mutumin da yake yawan yin mazi shi kuma ya koma gefe aka ba da fatawa shi kenan ya ji ina fatan kun fahimci wannan da الحديث الواحد والعشرون yanzu kuma za mu shiga hadisi na ashirin da ɗaya an abi amrin وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم وانا حديثي أنكر بوشي أبو أمر وقيل أبي عمرة واتو أن يسعباني دنجد بالكنية ودن سكي تيمس أبو أمر ودن سكي تيمس أبو عمرة واتو بتاء التأنيث shi wannan abu amr sunansa da shine sufyan ibn abdullah radiyallahu anhu yace na faɗa nace ya rasulullah ya manzan Allah kulli fil islam qawlan faɗa min wata magana a cikin addinin musulunci a cikin shari'ar musulunci la as'alu anhu ahadan ghayrak maganar da ba zan sake tambayar waninka ba game da ita a faɗa min wata a bani wata magana guda ɗaya ɗaya ɗaya wadda zai rike ta a cikin musulunci daga yau karin sake tambayar kowa qala sai annabi ce qul amantu billahi thumma istaqim kai imani da Allah sannan kuma ka daidaitu ka ce nayi imani da Allah thumma istaqim sannan kuma ka daidaitu wannan hadisi ne ingantacce ma muslim ya ruwaito shi imani da Allah kuma bayanin sa ya riga ya kabata a baya lokacin da duk aka faɗi imani mun san yana da rukunai guda shida wanda muka yi bayanin su a cikin wato hadisi na biyu a jerin hadisan wannan littafin mai albarka sannan kuma da sauran abubuwan da imani baya cika sai da su duk yana cikin amantu billahi yace sun mastaqim sannan kuma kai istiqama istiqama kuma shine daidaituwa akan tafarki madaidaici kada ka kara karka rage kan abin da shari'a ta dora maka ka nisanci dangogin ababen da aka haramta maka ka yi kokarin neman halal a cikin dukkanin al'amuran da za ka yi wannan shine istiqama duk mutumin da ya dace da waɗannan ababe guda biyu ga imani ga istiqama to shikenan sai aljanna innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون saboda haka duk wanda ya imani ya yi istikama to ya riga ya sami wato shirya shi yasa annabi da kansa aka umarce shi don yin istikama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل هذا فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ذو كرشن آية a takaice dai imani da istiqama wannan shine abin da ke sa mutum ya dace da dai imani shine yin imani da Allah bisa garkunan da muka ambata istiqama kuwa shine tsayawa akan tafarki madaidaici karka kara abin da aka dora maka na wajibi karka rage karka kusanci inda haram take kai kokarin ne santar sa sannan kuma karka yi sakaci da wajibin da aka dora maka wannan shine istiqama الحديث الثاني والعشرون حديثنا عشرين دبيو عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم وانا حديثي عن كربوش لقى أبو عبد الله شيني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما da jabir da mahaifinsa dukkaninsu su biyun wato sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa kala yace da shi ara'aita wannan jumla baka bin daidaikun kalmominta sai dai ka dauki ma'anarta dunkulalliya ara'aita bi ma'ana akhbirni ba ni labari idza sallaitu maktubat idan na sallaci salloli na wajibi al-maktubat daidai da kace al-mafrudat kamar yadda muka faɗa jiya lafazin kataba ko kutiba lafazin farada ko furida duk ana amfani da shi dan me dan wajabtar da abu idza sallaitu almaktubat in na sallaci sallolin da suke na wajibi guda biyar din nan ayini wa sumtu ramadan na azumci watan ramadan wa ahlaltu alhalala na halatta halal wa haramtu alharama na kuma haramta haram wa lam azid ala zalika shay'a ban dora komai akan haka ba a adkhulul janna shin ko zan shiga aljanna qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh zaka shiga aljanna abinda wannan hadisi ke nunawa inda mutum zai tsaya akan wajibi kadai ba tare da yayi mustahabbi ba ko ɗaya a rayuwarsa ya sauke dukkan wajiban da ake bukata zai samu shiga aljanna abin da wannan hadisi ke nuna wake ma dan abin da ya zana ya zana azumi ya kuma zana mai sallah yace idan na sallaci waɗannan ababu idan ne waɗannan ababan da na ambata shikenan ban ƙara komai akan wannan ba zan shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka shiga aljanna akwai hadisin da ya fi wannan fito da abubuwa fili da ke cikin sahih bukhari bukhari ya kawo shi a wurare daban-daban ɗaya daga cikin su akwai da ya kawo shi a kitabu sau da wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam kan shi ko hula babu kansa da kura wanda ke nuna daga wata karkara yake ya zo ya ce me Allah ya wajabta min na sallah annabi ya ce salloli guda biyar sai dai in ka ga dama ka yi ta ɗauwi yace me ya wajabta mun na zakka yace kaza kaza sai in kaga dama kai tadawi me ya wajabta mun na azumi yace ramadan sai dai in kaga dama kai tadawi annabi ya bashi labarin shari'o'in musulunci ya koyar da shi sanar da shi da wannan annabi ya gama wannan bayani sai wannan balarabe ya ce to na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙara ba ba zan rage ba ma'ana daga wannan wajiban al'amuran da ka faɗa mun lalle ba zan rage komai a cikin su ba amma ba zan yi nafila ba ko da ya tashi ya fita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha in sadaka a wata riwayan dakhala aljannata in sadaka yace in dai daga ciki to ya shiga aljanna ya gama sai shiga aljanna to wannan dai na nuna mutumin da yake ya takaita akan ayyukan wajibi bai yi mustahabbi ba to wannan ba a zargin sa to shine imamu nawawi yace ma'ana haramtul harama menene ijtanabtuhu halaltul halala kuma mana fa'altuhu mu'taqidan hillahu abin da yake nufi da halatta halal ko haramta haram idan yace halatta halal yana nufin na na, na aikata abin da yake na halal tare da kudurce cewa Allah ne ya halatta min shi a cikin zuciyata kuma na nisanci haram tare da kudurce cewa ubangiji ne ya haramta min wannan abin da haka ne nisanci ina abin da yake nufi da halaltul halala wa haramtul harama الحديث الثالث والعشرون حديثنا عشرين دأكو عن أبي مالك الحارث بن عاتم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يجدو فبان نفسه فمؤتقها أو موبقها رواه مسلم وانا حديثي عن كربوش لقى أبو مالك أبو مالك كما شيني الحارث ابن عاصم الأشعري wato kabilar su ɗaya kenan da abu musa al-ash'ari قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله da mun Allah tabbata gare shi ya ce at-tuhuru ku kiyaye wajen wajen wajen wasali kada ka ce at-tahuru sai ma'anarsa ta canja at-tuhuru tsarki at-tahuru abinda ake tsarki da shi al-wudu'u alwala al-wudu'u abinda ake alwala da shi al-wuqudu kamawar wuta alwaqudu abinda ake kunna wuta da shi wannan fu'ul wancan fa'ul ala wazni fu'ul ala wazni fa'ul kun gane ko at-tuhuru lalle shi tsarki shatrul iman shine rabin imani tsarki rabin imani ne to sai malamai suka ce me ake nufi da tsarki a nan gurin kuma yaya aka yi ya zama rabin imani magana da mafi inganci dangane da sarki shine abin da yake da zarar mun faɗi sarki hankula ke zuwa gare shi kama ruwa arwala wanka wannan suna ake kira da me sarki sai taimama da ke zuwa a madadinsu idan ba a samu daman yin su ba saboda wani uzuri daga cikin uzurrukan da shari'a take amincewa wannan su ne ake kira da suna tsarki to tsarki din nan shine aka ce shatrul iman ya zama rabin imani to ta yaya aka yi tsarki ya zama rabin imani to nan gurin ma akwai maganganu masu yawa amma mafiya shaharan maganganu waɗanda suke kuma mafiya kusa da za mu iya fahimtar su karkashin waɗansu nasoshi in ma mu fassara iman a ce shine sallah sai zanto tsarki shine rabin mai rabin sallah domin al'iman ana nufin sallah masu wannan magana suka ce saboda sallah an sa mata suna imani a cikin alkur'ani da Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nas la raufur rahim iman a cikin wannan ayar ana nufin sallah da haka bukhari ya kawo shi a cikin babin da yake nuna cewa al-imanu shine sallah saboda menene wannan aya tana cikin jerin ayoyin da suke magana akan canja al-qibla domin lokacin da annabi ke yi hijira zuwa madina har sai da yi wata goma sha shida ko wani makamancin haka yana fuskantar baitul maqdis yana yin sallah amma kuma yana mai fata yana mai tsammani da sa ran cewa ina ma ubangiji ya juyo da alƙibla su ta zanto makka a maimakon baitul maqdis to sai ubangiji ta'ala ya sharɗanta ya saukar masa ya ba shi dama yanzu ya zo ya ci gaba da yin mai da kallon Ka'aba yana yin sallah ya daina kallon Baitul Maqdis قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره to wannan juyawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana kallon Ka'aba bayan da yana kallon Baitul Maqdis sai sahabbai suka rinka sanyawa kansu alamar tambaya menene hukuncin yan uwanmu da muka rinka sallah da su da muna kallon Baitul Maqdis kuma har Allah ya karɓi rayuwarsu daga baya yanzu kuma an canja ana kallon Ka'aba yanzu sallar su da suka yi da ta lalace kenan me ya hukuncin sallar mu da muka yi da kafin a zo a juya mu kalli Ka'aba tunda yanzu an ce Ka'aba za a kalla dole sai Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozalta muku sallar ku ba tana nan an rubuta ladanta dan ba da sallar ku ku kalli Baitul Maqdis da umarni ne haka yanzu ma ba da sallar ku ku kalli Ka'aba da umarni ne dan haka da wanda yake da rai da wanda ya mutu da can dai suna kallon Baitul Maqdis sallar su tana nan a taskar Allah Allah ba zai tozalta ta ba wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum bi ma'ana salatikum to sai suka ce at-tuhuru shatrul iman tsarki shine rabin sallah kaga dai ba za ka yi sallah ba sai da me sai da tsarki tsarkin nan wanda ya danganci wanka ne alwala ne duka biyun ne taimama ne sai dai da tsarki ake yin sallah sai fa in wani uzuri ya zo ya hana ka duka yin waɗannan kuma saboda wani uzuri kuma sai ka sai karkashin wata ayar da ina fatan kun fahimta to wannan shine fasa waɗanda suka ce al'imani yana nan a bisa ga yadda muka san imani tsarki shine rabin imani imani kuma shine wanda ta'arifin sa ya riga ya gabata tun can a baya sai suka ce abin da yasa muka ce haka saboda imani shine kuduri kyakkyawa a zuci dangane da kadaitakar Allah da manzanci da samuwar mala'iku da sauran duk abin da ake faɗa wannan kuduri ne a zuci an gane ko to dan adam bangare guda biyu gare shi bangaren gangan jiki bangaren zuci imani zai tsarkake ɗaya ɓangaren da ɗan adam shine mai zuciya shi kuma tsarki wanda ya danganci alwala wanka zai tsarkace ɗaya ɓangaren na ɗan adam shine mai gangan jiki ya zanto da imani da tsarki kowanne ya ɗauki rabi kenan at-tuhuru shatrul iman sai suka ce tuhur hadha yutahhiru al-jasada wa yutahhiru adh-dhahir al-iman hadha yutahhiru al-batin wa yutahhiru al-qalba shine at-tuhuru shatrul iman da dai wadansu maganganu da yawa da ibn rajab al-hanbali ya kawo cikin jami'ul ulum wal hikam wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u al-mizan haka lafazin alhamdulillah yawan maimaita wannan lafazin tamla'u al-mizan wato wannan kalma tana cika mizanin awan ayyukan mutum a ranar tashin kiyama to shine aka ce misali ne annabi ke bugawa ma'ana da a ce alhamdulillahi za a yi wata halitta da wannan kalmar ta alhamdulillah to wannan halitta za ta iya cika mizani in an zo auna ta akan mizanin awo ranar tashin kiyama ko lada dai da mutum zai samu a sakamakon faɗin alhamdulillah yana cika mizani wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ardi faɗin subhanallahi walhamdulillah ya zama jumla biyu kenan ko subhanallah walhamdulillah su biyun nan tamla'ani sukan cika aw ko kuma mu ce tamla'u kowace ɗaya daga cikin su tana cika ma baina samawati wal ardi abin da ke tsakanin sama da ƙasa wato ladan su kenan wannan mai ruwayan hadisi ne yayi shakka imma dai annabi ya ce tamla'ani su biyu kenan imma kuma annabi ya ce tamla'u bi ma'ana kullu wahidatin minhuma tamla'u ma baina samawati wal ardi was salatu nurun sallah haske ce wasadakatu burhanun sadaka hujja ce abin da yake nufi da sadaka a nan gurin tawajibi zakka ko zumin amwalihim sadakatan tutahhiruhum burhanun ma'ana hujja ce bisa ga cewa mutum yana da imani hujja ce bisa ga cewa mutum ya ansa umarnin Allah hujja ce cewa yayi yaki da zuciyar shi wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun was-sabru diya'un hakuri kuma haske ne to menene bambanci tsakanin nurun da kuma ziya'un an ce as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun sai ka ce was-sabru ziya'un da nur da ziya kowanne haske ne amma akwai bambanci tsakanin su shine suka ce nur haske wato ainihin wanda yake ta iya yiwa wato ainihin a wato tsantsan haske wanda a cikinsa babu kuna nur shine tsantsan haske wanda a cikinsa babu kuna kamar hasken farin wata akwai zafi diya shine dukkan haske wanda kuma ta iya yiwuwa akwai kuna tare da shi kamar ka hura wuta hasken da za ta bayar sai dai a sa masa suna diya saboda idan ka matso kusa da ita za ta ɗanji zafinta don haka hasken rana shi ma ake kiransa da suna diya saboda gata da haske gata kuma da me zafi nan take shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta rana cewa da tana da ziya ya siffanta wata kuma cewa yana da me nur huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adad as-sinin wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq wato wannan riya wannan kuma abin duk inda aka siffanta wata galibi zaka an ce nur ne da shi تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقمرا منيرا سبودا ضياء ليس فيه إحراج هو نور ليس فيه إحراج لكن ضياء فيه نوع من من الإحراج فيه إشراق يصاحبه إحراج an gane ko to wannan kuma za ku gane shi yasa aka siffanta littafin da aka baiwa annabi Musa cewa yana da ziya littafin da aka bai annabi Muhammad yana da nur ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان سمع وضياء وذكرا للمتقين ضياء التوراة كده أما القرآن فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون to saboda me aka ce a taura biya saboda a cikin ta hukunce hukuncen ta suna da zafi a ce idan na ta taba rigar ka sai dai ka yake da almakashi ba za ka wanke ba wannan kaga akwai zafi riya ne shiriya ta amma tana dauke da kuna to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai aka ce shi zai sassauta wancan hukunce hukuncen يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم كذا الإسر نويا لكي تجي وكنت وكنت ما تتصوري الأغلال ما هكا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا الله ce wa kada fa'altu nayi naji na yafi abin da duke cikin attaura mai zafi an yafi abin da duke cikin linjila mai zafi an yafi shi yasa littafin annabi Muhammad sai zama nur littafin wadancan kuma sai zama to me ziya saboda akwai zafi a ciki shi yasa dan karka dauka duka zafin ne shi ma akwai wani bangare na nur sai Allah ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur fiha hudan wa nur akwai haske ne a cikinta amma ba shi kadai bane akwai riya to sai aka ce was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru riya'un yanzu kenan da sallah da hakuri wanne yafi karfi shine suka ce hakuri yadda ka san zafin rana bai samu suna biya ba sai don saboda tana da mai tana da kuna hakuri ma ya dace gare shi shi yasa aka ce ziya ba kowa ke dacewa ya iya samun wannan hasken ba amma na sallah kowa zai iya samu tunda ba zafi a ciki da yawa irin na hakuri wal qur'an hujjatul laka aw alayka alqur'ani mai girma hujja ne gare ka ma'ana yayin da duk ka tashi zaka kafa hujja a musulunce ya zanto ka kafa hujja da alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam aw alaika ko ya zanto hujja a kanka ma'ana a ranar tashin kiyama in baka bi Allah da manzansa ba Qur'ani ya zama hujja a kanka sai annabi sai ce kullun nas yagdu dukkan mutane suna yin jijjifi da safe suna wayan gari da safe faba'i'un nafsa daga cikin su akwai mai zuwa ya sayar da ransa ma'ana ya waye gari wajen mummunan aiki kenan fa mu'tikuha akwai kuma wanda zai yantar da kansa aw mubikuha yace ko kuma mubikuha ma'ana ko dai yace fa bayu nafsahu fa mutikuha ko kuma yace mubikuha fa mutikuha mutane ne kala biyu ne wanda zai wayi gari cikin aikin barna to shine fa bayu nafsahu ko wanda zai wayi gari cikin aikin alkhairi to wannan shine me mutikuha kenan wanda zai kyanci kansa kenan wanda ya wayi gari cikin aikin alkhairi wannan hadisi rawahu muslim معنى إمام مسلم ني يروي توشي الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي حكم أكسكم لو من كسا يكسو سيدي أكسكم من باب فعل يقول يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من, مل من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه نعم wannan hadisi na 24 kenan an Abu Dhar an Abi Dharr al-Ghifari an karbo daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal cikin irin abinda Annabi ke ruwaitowa daga wurin ubangijinsa hadisul qudusi kenan annahu qala lalle sai Annabi sallallahu alaihi wa wato Allah madaukakin sarki ya ce wato wannan hadisul qudusi kenan me bambanci tsakanin hadisul kudusi da ayar alkur'ani eh wato sallah a karatu a cikin alkur'ani ana karanta shi a cikin sallah amma hadisul kudusi fa ba zai yi ka karanta kai sallah da shi ba dole sai da alkur'ani duk da cewa ko ne daga Allah yake subhanahu wataala to daga nan fa eh ana samun lada ta hanyar tilawan alkur'ani mai girma an bautar da mu mu karanta alkur'ani sai mu samu lada a sakamakon karanta shi amma hadisul kursi an bautar da mu da karanta shi dan samun lada kamar yadda muke yin tilawan alkur'ani a'a na'am wahayi ne shi ma daga Allah da fizo ba wani ilhama wahayi ne shi ma duk wahayi ne akwai abin da yake da muhimmanci ko sai alkur'ani an kalubalanci duniya su kawo irinsa an yi takara da shi amma hadisul kursi ba yi takara da shi qur'ani ne aka ce falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin amma hadisul kursi ba yi takara da shi ba akwai bambancin da waɗansu suke faɗa sai su ce alkur'ani Allah ya yi alkawarin kare shi amma bai alkawarin kare hadisul qudusi ba wannan kuskure ne ubangiji ta'ala ya yi alkawarin kare shari'ar musulunci shari'ar musulunci kuma mabaniyatun ala aslaini kitabillah wa sunnatu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa kilahuma mahfuzun min qibalillahi azza wa jalla yadda Allah ya alkawarin kare qur'ani haka yake alkawarin kare hadisi kuskure ne ka ce an yi alkawarin kare qur'ani kadai ba tare da hadisi ba don wannan shine ya ba waɗansu 'yan bid'a dama na inkarin hadisi gaba daya sai saboda ai ba kararre bane ba zato ne yanzu ake annabi ya faɗa ko bai faɗa ba qur'ani ne tabbas da haka su qur'ani kawai suka sani ba ruwan su da wani hadisi wadan sai bid'a suka fito da wannan bid'ar wanda yake wannan ka'idar da suka sa tana cikin abin da ya taimaka musu wajen yada bid'ar kila kawai ka ce Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra az-zikru anan gudan ana nufin alqur'ani sai ka ce saboda me aka ce masa az-zikr li'annahu yuzakkiru al-qulub qur'ani da kansa ne yake zama wa'azi ko da karantarwar da annabi yayi da karantarwar da annabi don dole sai yayi bayani kafin qur'ani ya zama wa'azi sai yayi bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa lam tawfiru wa ma anzalna alayka al-kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi ba mu saukar da shi ba sai dan kai bayani ashe bayanin nan dole ya zama karami don idan ka ce an kare qur'ani ba kare hadisi ba kana nufin an kare gundarin bakin qur'ani amma fassaran kuma ba alkawarin kare ta ba to gundarin bakin da baya da fassara ya zai zama kenan ba sai a samu kai cikin rudani ba annahu qala ya ibadi Allah ta'ala yace ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lalle ni na haramta wa kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya zalunci ya zanto abin haramtawa a tsakaninku bai halatta ba wani ya zalunci wani a cikinku fala ta zalamu kada ku zalunci juna ubangiji ya haramta wa kansa zalunci a cikin ayoyi da dama wala yazlimu rabbuka ahada inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun wa ma rabbuka bizallamin lil abid wannan Allah ya nuna cewa shi baya yin zalunci baya zaluntar kowa kuma ya haramta zalunci a tsakanin mu kuma zalunci iri biyu ne wanda mutane ke yi zalunci na farko shine zalunci mafi tsanani shirka bauta wani Allah domin asalin kalmar zalunci tana nufin ka dauki wani abu ka sa shi a inda bai dace ba to lokacin da duk ka dauki wani abu wanda yake haƙƙi ne na Allah shi kadai sai ka baiwa wani bawa cikin bayan Allah to wannan zalunci na karshe kenan a duniya kamar ka kirayi wani wanda ba Allah ba da nufin ya baka amfani ko ya kore maka wata cuta da haka Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk kar ka kirayi wani wanda ba Allah ba wanda ba ya cutar da kai ba ya amfana da kai sai ce fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin karshen zalunci kenan shi yasa aka ce wal kafiruna hum zalimun saboda mai basu yadda da kadaitakar Allah ba sun jingina masa wani sun hada shi da wani sai zanto su ne azzalimai da haka Allah ce inna shirka la zulmun azim da aka ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm to wannan zaluncin da yafi kowanne kololuwa shine shirka da bauɗe ma Allah da gangan mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da kishiyar Allah an gane ko to na biyu kuma shine zalunci karami karamin zalunci shine aikata ayyukan sako kamar shan giya kamar zina kamar caca duk waɗannan zalunci ne wanda duk wannan ya zalunci kansa amma girman wannan bai kai wancan kashin na farko ba wannan zalunci ne wanda in ubangiji ya ga dama ya yafe maka laifin da kai din wannan tsakaninka da shi in ya ga dama ya ɗanɗana maka azaba gwargwadon yadda ya ka cancanta sannan kuma daidai karshe a cire ka kai ka aljanna dan a cikin yan aljanna akwai azzalumi wanda sun zalunci kansu amma daga karshe dai za a kai su aljanna imma ya fewa an riga an yafe musu imma kuma me a yi musu azaba sannan ya kai su aljanna akwai aljanna sun ma'auratu na kitabun lazi na tsafaina min ibadina da wa haka fara fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun ba kashi na biyu kenan wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah ba kashi na uku ba kenan zalika huwa al fadl al kabir sai aka ce jannatu adnin yadkhulunaha kashi ɗaya ko su duka uku su duka uku yadkhulunaha wannan damirin yana koma zuwa duku zalimin li nafsihi zai shiga aljanna muqtasidun zai shiga aljanna sabiqun bil khairati zai shiga aljanna sai dai matakin su daban-daban a cikin aljanna din duka dai za su shiga aljanna jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahab wanda ba za su shiga aljanna ba sai aka kawo su a can gaba wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wadannan ba su ba shiga aljanna amma wancan kashin lalle za su shiga aljanna su duka zalunci na biyu kenan wanda mutum ya wani sako tsakanin shi da ubangiji ta ta giya da sauransu wannan duk zalunci ne tsakaninka da zalunci ne saboda aikin sako ne da kake ta dokar ubangiji waɗannan ayyukan zalunci abinda ake bukata mutum ya tuba da su tun daga nan gidan duniya duk irin yadda ka dade kana zina ko kana shan giya ko kana tata ka tuba Allah zai iya yafe maka kar ka dauka cewa abin yayi yawa ba za a yafe maka ba akwai hadisai da suke razanarwa ga wani masu irin wannan aikin sako ko a ce misali mutumin da ya sha giya ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in wannan hadisi ne tabbatacce daga annabi amma ba yana nufin karka yi sallan ba idan kai ka sauke wajibi Allah baya bin ka bashi sai dai lada ne ba za a baka ba saboda ka sha giya idan kuma ka ce a to tunda ba za a bani lada bari ba zan yi gaba ɗaya ba yanzu ana bin ka bashin shan giya sannan kuma ana bin ka bashin an ɗora ma wajibi kaki kenan da wanda ya ja giya ya ƙi yin sallah da kuma wanda yana ja kuma yana yin sallah wanne dole ka yi sallar ba ko da ba za a karba ba amma dole ka yi idan kai din sauke wajibi ne da Allah dora maka a matsayin ka na musulmi wannan ka yawai da istighfar idan kai tuba na gari sai a kankare duk wutan tangardan a mayar maka da ladan sallar naka in dai kai tuba tabbatacciya saboda ubangiji na son masu tuba na faɗi wannan saboda a yau din nan yau ba muna juma'a ba yau juma'a nawa kenan ga wata 18 ko ga wata a'a watan watan zulhijja nake magana 18 ga wata na na bature kuma 25 go to 25 ga watan zulhijja wannan shekara ta 1407 25 kuma ga watan april wato wata na hudu shekara ta 17 18 ne da goma sha bakwai na dubu da dari hudu da goma sha bakwai wannan kuma ashirin da biyar ga watan hudu 97 a ina sauraron kafar watsa labarai na ji wani malami yana ba da fatawan cewa duk wanda ya sha giya a nan gurin ba zai sha ta lahira saboda haka wannan idan mutum ya mutu yana shan giya yake ba shi ba aljanna haka ya faɗa yau a cikin karatu ina sauraron wata kafar watsa labarai to wannan kuskure ne mummunan kuskure a duniyar kuskure saboda yanzu wannan abin da zai haifar shi ne duk mai shan giya kar ma ya tuba kuma ya riga ya kore shi daga rahama gaba daya yace ko ya tuwo bai ce sai an masa azaba dan saboda mai wai akwai hadisin da annabi ce wanda ya shata anan ba zai shata can ba haka ya kafa hujja wannan kuskure ne mafi munin kuskure a duniya akwai hadisi cikin bukhari wani sahabi da ake kira abdullahi ya sha giya ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a kama shi a masa bulala wata rana ya sake sha ya zo har sahabbai suka suka ce kai Allah la'anciwa ne yawan shan giyan sa yayi yawa ya so da dama an sha kawo shi ana masa haddi har yanzu ya ki dana sha annabi ce ku daina la'antar sa domin yana son Allah yana son manzon sa hadisin yana nan cikin sahih bukhari ba ma sau da yau ba sau biyu ba a gaban annabi a yi masa bulala sahabbai za su lantin ce ku daina la'antarsa yana son Allah yana son manzansa wanda yake son Allah yana son manzansa za ka yana shiga aljanna ne to amma shi wannan malamin ya hana shiga ya ce ba za a shiga ba wannan kuskure ne mai girman gaske ba wai dan zatin malamin muke faɗa ba saboda amanar ilimi wajibi ne ka faɗa abin da ka sani ka'idar ilimi karantarwa shine ko mahaifinka da ya haife ka ya faɗi kuskure wajibi ne ka faɗi daidai din idan kun je gida ya zane ka da bulala ya yi fushi wannan dai duk wani abu ne ku sasanta a gida amma fa ilimi amana ne sai ka faɗa jama'a gaskiya dole ko za ka saba wa duk duniya sai ka faɗa jama'a gaskiya saboda ku ku gane dukkan dangin ayyukan zalunci da mutum ya zalunci kansa ubangiji subhanahu wataala ganin damarsa ne ya yawa bawa sannan kuma bawa idan ya tuba za a iya kankare masa zunubin sa sannan ko da an ce idan kai kaza ba za a karbi ibadar ka ba wannan ibada wajibi ne kai ta dan sauke wajibci idan ku ana kuma jan hankalin ka da tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun idan ka tuba Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima dukkan gadar da kai za a iya canja ta ta koma kikkiawan aiki idan mutum ya tuba saboda haka ya kamata a kiyaye yace falaka zalamu kar ku yi zalunci ya ibadi kullukum dallun ya ku bayina dukkanin ku batattu ne fa illa man hadaituhu sai fa wanda na shiryar da shi fastahduni ku nemi shiriya daga gare ni ahdikum ni kuma zan shiryar da ku to wannan hadisi ga shi ingantacce yanzu sai wani ya ji kamar ya ci karo da wani hadisin daban dan ya ce kullukum dallun illa man hadaitu dukkan ku bata tuna sai wanda na shiryar amma a hadisin bukhari kuma hadisin abu huraira yake cewa kullu mauludun yuladu alal fitra duk wani wanda aka haifa akan me yake haifarsa akan tsarki akan fitra fitra din nan wadansu suka ce musulunci wadansu suka ce a'a wal istidadun kamilun fil insani li qabul al islam ma'ana wato mutum ana halittarsa akan wata ɗabi'a da za ta iya karɓar musulunci ba za ta yi inkarin musulunci ba shine fitra fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha wanda Allah ke la tabdil li khalqi Allah zalika ad-din al-qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun to wannan hadisi ya ce ana haifan mutum akan musulunci ko akan fitra wannan kuma ya ce kullukum dallun illa man hadaytu ba cin karo da juna tsakanin su malamai suka ce tsarkin yana nan amma tsarkin kadai ba zai wadatar ba wanda aka halicce ka akai din nan ba zai wadatar ba sai dan wahayi da ya zo an karba wahayi ko dole sai an koya maka shi in ka ki koyan wahayi to kuma kana nan a cikin bata da dimuwa har sai lokacin da ka koyi wahayi shine abin da Allah ke ne kar hukunce hukuncin shari'a musulunci ya kasance yayi komai akan hujja shi yasa Allah ce da manzon sa wa jadaka dallan fahadaita fahada wannan dallan yana nufin gaira alim na same ka baka da ilimi sai na baka ilimi وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان da can baka san littafi sai ubangiji ba wani littafi da kake karantawa ba abin da ka taba rubutawa ba ka da ilimin komai Allah zai saukar maka da littafi ya sanarce ka walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur dan haka wancan hadisi yana tabbatar da fitra tana nan amma fitra ba ta gyaruwa sai inda ilimi sai ilimi ya gyara ta wani irin ilimi ilimin qur'ani ilimin hadisi shi yasa asalin zuciyar dan adam haske ce wahayin da aka saukar kuma daga sama shi ne ma menene haske ne shi yasa ce masalan nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار سيتمي نور على نور نور zuciyarka kenan kafin ka ji sharri kafin ka ga sharri kafin a goya maka sharri lokacin da aka haife ka tas take da haske ala nurin idan an saukar da wahayi sai zanto haske kan haske يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم اذا هكذا guda biyu ake bukata nurul fitra wa nurul wahyi nurul fitra kowa an ba sai dai zai iya lalacewa idan mutum ya tashi a environment din jahilci yayi yawa nurul fitra sai ya fushi sai ya gamu da duhu ba yanda za a iya samu haske sai in hasken wahayi ya zo sai zanto nurun ala nur yahdi Allah li nurihi man yasha wa yadribu Allah al-amsal lin-nas na'am يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته يا باينا دكانين كو جائع كوانن كو مين وتيني باي da damar da zai samar wa kansa kalaci illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi fastat'imuna fastat'imuni da haka ku nemi ciyarwa ta idan kun nemi ciyarwa ta ut'imkum ni kuma zan ciyar da ku ya ibadi kullukum arin illa man kasawtu ya ku bayina dukkanin ku kowanne tsirara yake bai da tafafi illa man kasawtuhu sai wanda na arzuta shi da sutura ne masa sutura fastaksuni ko nemi sutura ta astukum to zan suturtar da ku din zan yi muku sutura ya ibadi innakum tafsihuna bil kullu da dukkan waɗannan filai mudari'ai din kowanne daga cikin su majzumun ne li'annahu jawabu shart fastatimuni utidu ko ne jawabu al-amr ne fastatimuni hadha amr utu'imkum karkace utu'imukum bid-dhamma bil bil jazma kenan fastaksuni aksukum an gane ku sauransu dai har zuwa karshe yace ya ibadi innakum tuqti'una bil layli wan nahar ya ku bayina kuna yin kuskure dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗayan su fastaghfiruni ku nemi gafarata aghfir lakum ni kuma zan yi muku gafara da ta ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni ya ku bayina ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ku ce za ku cutar da ni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana ku ce za ku amfanar da ni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum ya ku bayina da ce na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljanun ku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ku kasance a bisa ga zuciyar wani mutum ɗaya cikin ku mafi tsoron Allah kowa a ce kamar zuciyar sai na Abubakar dan shine atqan nas badan nabiyyin wal mursalin ko inda za ku yi haka ma za da zalika fi mulki shay'a hakan bai ƙara komai a cikin mulki na ba kan ku kuka yi wa wannan ba dai kuka hidimtawa ba ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce na farkon ku da na karshe mutanen ku da aljanun ku kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ku kasance a bisa ga zuciyar mutum ɗaya mafi kowa fajirci duk ku zama kamar kowa a ce ya zama kamar fir'auna kai Allah ya tsare mu to inda mutane za su yi haka din nan fa ma na kasu zalika min mulki shay'a haka bai rage komai ba dangane da mulki na mulki na yana nan yadda yake ba ku rage ni da komai ba wannan ke nuna bunƙasar mulkin Allah ta'ala ke duk mulkin mai mulki ai yana bunƙasa ne da dawaki da fadawa dawaki ke kan baban sai yawa amma shi kare ba kowa bane ba in ba dawaki ba mulki in ba fadawa da yawa wanda ya raina fa bayi dole sai su inda babu su ya zama ba kowa ba ke amma ubangiji ko haka ke wahada hula shirka lahu gairin mutajin ila shay baya bukatan komai shi kamilun bi nafsihi la bi ghairi وغيره كامل بغير إيلاد نفسه يا سلام شي الله cikar kamalar sa da karan kansa ne wanda ba Allah ba ko kamalar sa ba da karan kansa bane da wani sa yana zama kamili da ƴaƴansa wanda yake da ƴaƴa kamili kenan wanda bai da su ya zama tawayayye wanda yake da mata kamili kenan gauro mara mace ya zama tawayayye sai dai fa dan makaranta ne ko wanda yake da barori da gidaje kamili ne da wannan barorin da gidajen nan wanda bai da su kuma ya zama tawayayye wanda yake da jari kamili ne da jarinsa wato waɗannan ababen su suke sa kamalar kamalar Allah ko ba da waɗannan ababen bane ba domin kafin ya samar da su dama yana ba ya samar da su bane dan yana bukatar su subhanahu wataala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum ya bayina da a ce za ku da na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljanun ku qamu fi sa'idin wahid su tsaya a wuri daya sa'id bi ma'ana makan wato ku tsaya a bigire daya ku taru wuri guda fa sa'aluni kowannen ku yi ta roƙona ku yi ta roƙona fa ataitu kullu wahidin mas'alatahu ni kuma kowanne daya daga cikin bayin nawa in bashi abin da ya roƙa ma na kasa zalika min ma indi hakan bai rage komai ba daga cikin abin da ke wurina na mulki na na taskata illa kama yanqusu miqyatu sai fa gurbadan abin da allura za ta rage idza udkhil al bahra idan an tsoma ta cikin ruwan teku an zare ta me ta rage to haka inda duk duniya na farko da na karshe aljanu da mutane kowa a ce yaje ya rubuto bukatunsa ka sai ta zai exercise musamman filsikar ka yi ta rubuta bukatunka kana bukatar gida kana bukatar mota kana bukatar ya'ya hudu da menene da gonaki da wane ne da hannun jari aure kaza kowa ya faɗi bukatunsa Allah ya biya kowa ba abin da zamu raga daga wurin Allah sai gurgudan abin da allura za ta rike in an saka cikin shi ko an kusa ba abin da ko ta rike ya ibadi inna ma liya amalukum usiha ya ku bayina ayyukan ku dai ina kare su gare ku ma'ana al-ihsa kiyaye su rubuce su haddace cewa kun yi domin in ba ku sakamako thumma uwaffikum iyyaha sannan in cika muku ladan a yaushe a gobe kiyama wato sai danganci ayyuka na lada ke wadanda suka ce a'a wannan abin da yake nufi inna ma hiya amalukum usiha ayyukan ku ina kiyaye su cewa kun yi na barna uwaffikum iyyaha zan cika muku su a nan gidan duniya kenan ma'ana zan kama ku da azabar kumunmu ne a sakamakon wani laifi da kai sai a ɗora maka ciwon kai azabar duniya ke zazzabi azabar duniya kenan dan a kankare maka wannan kuskuren da kai jiya ko shekaran jiya baka sani ba sai ka je kiyama ba ka da laifi komai Allah ya riga ya tace ka da zunubi saboda walhalu da ya dora maka saboda tsadan kayan masarufi saboda layin man fetur saboda mahalar ƙwarar rayuwa sai a ɗauke in kai hakuri sai a ɗauke maka waɗansu a waɗansu ayyuka na sabo da kai zunuban da sai a yi shafe maka shine sun mahofi kun iya wadanda suka ce a wannan hukuncin a lahira ne fa man wajada khairan falyahmadillah wanda duk ya samu alheri to ya gode ma Allah wa man wajada ghaira zalika fala yadumanna illa nafsahu wato idan mutum ya samu kansa akan tafarki na madadaci ya gode ma Allah ba dabaran ka bace ba fa tawfiki ne na ubangiji gaman kadar ne na ubangiji yasa ka samu kanka a tafarkin shirya wa man wajada ghayra zalik in mutum ya samu kishiyar alkhairi kuwa ya samu kansa a mummunan tafarki fala yalumanna illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kansa Allah ce wa ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum wa yafu an kaseer abinda duk ya same ku na musiba ku ne kuka jawo kuma yana yin afuwa ma da dama baya kama ku da dukkan laifi walau ya asu Allah an nasa ma kasabu ma tarka alai an dafa da za a kawo mutane da za a da ba da za a kawo mutane da laifukan su da ba wanda zai rabu a ban kasa gaba daya wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito shi الحديث الخامس والعشرون حديث نأشرين دبير عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم wannan shi ma hadisi daga Abu Zurr al-Ghifari yake anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadansu mutane ko anna nasan ko unasan wadansu mutane min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi kalu sun ce da shi kalun nabi ya rasulullah suka ce da shi ya ya ma'aikin Allah zahaba ahlud dusuri bil ujud suka ce ma'abuta lada ma'abuta dukiya sun tafi da lada addusur ma abota dukiya ke sun riga sun tafi da ladaddaki yusalluna kama nusalli suna yin sallan farilla irin yadda muke yi wa yasumuna kama nasumu suna yin azumi na farilla irin yadda muke yi wa yatasaddaquna bi fuduli amwali amma kuma suna sadaka da rarar dukiyarsu wanda mu kuma ba mu da kudin da za mu yi sadaka wai ka ji fa wannan sun kai tsara ne ko sun annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda su ma a ba su abin da za su samu lada an yi sallah tare an yi azumi tare to an zo yin sadaka su ko ba su da kokoban da su yi sadaka sai suke kishin dan me wane ya sadaka mu ba mu samu damin yin sadaka ba ina ma mu ma mu samu halin da za mu yi sadaka wallahi halin duk ya sha bamban amma diyaru fa innaha ka diyarihim wa ara nisa al-hayy ghairi nisa'i kamar su amma ko ba su bane ba wato masu kudin su da talakawan su duk sun sha bamban da masu kudin mu da talakawan mu ba masu kudin sahabbai da talakawan sahabbai masu kudin sahabbai sun suke kullum su yi alkhairi in ba haka ba a saukar da aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku shiga aljanna ba har sai kun ciyar daga mafi kyan abin da kuke so sai wani sahabi ya garzaya wurin annabi shine Abu Talha yace to ni dai wato ba abin da cikin dukiyata nake kauna irin makekiyar gona ta da ake kira biruha wata gona ce a madina wanda saboda daɗin ruwanta ma annabi na shiga ciki ya huta ya ɗebi ruwanta ya sha yace ba ni da abin da ya fi komai tsada irin wannan gonar ga ta tunda an ce ba a samun aljanna sai mutum ya ciyar da abin da yake kauna to wannan ita na fi komai so a duniya ga ta nan gurin ga makullan ka sa ta inda ubangiji ya umarce ka yace wa sai da duba abin da yafi komai tsada kamar yanzu ka duba a gidan da yafi kowanne ko na Abuja ko na Maiduguri ka duba jarin da yafi kowanne ka duba gonar da ta kowace ka duba motar da ta kowace ka bayar wannan za ta iya sai dai a hankali ba mu sani ba ma dai abin da wahala ko da kamar wahala wai yayi gurguwa da auren nesa abin da kamar wahala ba to saboda haka kuma talakawan su kuma so suke su ga ina ma sun samu irin wannan ba dan su ke kare ne su bi sa'a ba a dan su ma su yi infaq fi sabilillah su ciyar dan Allah din sai suka zo wajen annabi suka ce masa dukiya sun tafi da lada sallah mun yi tare azumi mun yi tare amma sadaka kuma sun fi mu tunda mu ba mu da abin da za mu yi sadaka wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim fudul jam'i na fadl idan aka ce fudul rara abin da ya dadu akan bukatar yau da gobe shine fadl duk abin da ya dadu akan laruran ka shine ake kiran sa rarar dukiya qala sai annabi ce awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna shin Allah bai riga ya ba ku abin da za ku yi sadaka da shi ba ai Allah ya riga ya ba ku inna bi kulli tasbihatin sadaqa dukkan wani subhanallahi da za ku faɗa kamar kun ɗauki sadakar dukiya ne kun bayar da hannu wa bi kulli takbiratin sadaqa dukkan wata kabbara da za ku ce Allahu akbar kamar kun doki sadaka ne kun bayar wa kullu tahmidatin sadaqa dukkan wata tahmida kamar alhamdulillah da za ku faɗa kamar kun bayar da sadaka wa kullu tahlila sadaqa haka dukkan wani hailala la ilaha illallah da za ku faɗa kamar kun bayar da sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da kikkiawan aiki sadaka ne wa nahyun an munkarin sadaqa hani daga mummuna ma sadaka ne annabi na fikir gawa abin yayi yawa sai ya faɗa musu abin da ma ba sa tsammanin sadaka ne sai ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaka kai a gabar kowane ɗaya daga cikin kuma akwai sadaka a nan gurin annabi ya yi sayan magana sallallahu alaihi wa sallama yana nufin kowane ɗaya da zai zake wa matarsa dan biyan bukatar sai wurin matarsa wannan saduwa da zai da matarsa shi ma kamar sadaka ya ɗauka ya bayar za a ba shi ladan sadaka قالوا يا رسول الله sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah a ya'ti ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr yanzu mutum ya zake wa bukatarsa shine yake da bukata ya je biya bukata ya huce haushin bukatarsa kuma duk da haka ba shi lada duk da suna ganin wato ba ma sai an ba da lada ba wani bukatar da dan adam ya biya ma ta riga ta wadatar me da lada kuma ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da su ara'aytum law wada'aha fi haram ku bani labari da a ce ya sanya wannan gabar tashi a cikin haram akana alaihi wizrun shin akwai zunubi a kansa in yayi haka an sa dai nan gurin shine eh akwai sai annabi ce fa kazalika idza wada'aha fil halal to kamar haka ne kuma mutum ya sanya wannan gabar cikin halal kala lahu ajru to zai samu lada wannan hadisi ma musulmi ruwaito shi akwai ruwayar hadisin da ta zo sama da haka da faɗi da aka faɗa musu tasbihi da haidara da kafara suka je suka yi tai su ma masu kudin da suka ga haka su ma sai suka rinka yin kuma tasbihin da haidara duka ba sai suka dawo suka ce abin da ka faɗa mana su ma sun ji sun ci gaba da yi sai annabi ce ku hakura zalika fadlullahi yutihi man yasha fadlan Allah sai ke ba da ita ga wanda ya ga dama ku hakura to da aka faɗa musu haka so gaba da za su yi kamar yadda hadisi cikin bukhari sai waɗansu daga cikinsu suke zuwa suna yin dako a kasuwa ba dan talauci ba sai dan su tara abin da zai kai su fitar da zakka ya zanto su ma sun taɓa yin zakka kafin su su yi dako su yi noma su yi fatauci so suke dai wai ya zanto cikin rukunin musulunci ne kowanne sun taɓa yi inda nan cikin alhamdulillah kowa ya taɓa yin sallah kowa ya taɓa yin hajji to hajji da zakka ce fa in muka ce a daga hannu ga waɗanda suke ba su da to su sahabbai da ko suka rinka idan su tara kudin da za su fitar da zakka kawai don su sauke wannan rukun kaga ta ake fa sai ka sami yabo to wai bari su yi su sami yabo dan su ma a sa su a kofar zakka saboda annabi sallallahu alaihi yake cewa wato ainihin azumi yana da kofar sa sallah tana da kofar ta a cikin kofofin aljanna ke wadanda za a kira su kofar nan sai sai na abu bakar su je cewa to yanzu idan aka kirayi mutum a cikin dukkan kofofin nan guda takwas ya zai kenan duk sai ya je ya shiga ta ko'ina sa'an da bishe kwantar da hankali da kai makala cikin wanda za a kirayi cikin dukkan kofofin a kirayi ka kofar azumi a kirayi ka kofar zakka in ka taɓa fitarwa a kirayi ka kofar haji a kira wannan ai ba karamin riba ba ce ba karamin riba ba ce حديثي نكر سيد رام فيها الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وكما كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة wannan hadisin abu hurairah kenan yace kullu sulama minan nasi dukkan gabbai domin sulama yana nufin gabbai wato mafasil kenan dukkan wata mahada ta kashi da kashi kamar gwiwa kamar wuyan hannu kamar gwiwar kafa kamar daidai wajen gidan sawu dukkan mahada ta cikin dan adam minan nasi alaihi sadaka akwai sadaka da mutum zai yi kullu yawmin tatlu fihi shams kowace rana kowane yini da rana ke hudowa cikinsa ta adilu bai na sunaini da za ka sasanta tsakanin mutane biyu ka yi adalci tsakanin mutane biyu da ke rigima da juna sadaka to wannan sadaka ce ka wayi gari wani da wani suna rigima wani da wancan suna rigima wancan ta yi yaji da ita da mijinta ka sasanta su ka wayi gari dai ka sasanta wani da wani ko wata da wata ko wata da wani ka sasanta tsakaninsu to wannan za a baka ladan kayi sadaka wa tu'inu ar-rajula fi dabbati haka za idan ka taimaki mutum game da dabbarsa fa tahmiluhu alaiha dattijo ne ba zai iya hawa kan dabbar ba sai ka dora shi akai ko ka zo ta shaga wani mutum dattijo zai hawa mota da nauyin jiki sai ka kama ka dora shi akan motar ko kan dukan wani abin hawa aw tarfahu lahu alaiha mata'ahu ko ka dauki kayansa ka dora masa akan dabbar dan shi ba zai iya ba ko ka kama masa ka taimaka ku dora tare sawa'un dabba ce mota ne to duka dai wannan sadaka wal kalimatu tayyiba haka kalma da dada ma sadaka ce shi yasa a wani hadisin da sahabbai suke tambayar me zami ba mu da dukiyar da zamu yi sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi tasbih ku yi haidala ku yi menene in ba ku samu damar yin wannan ba ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku hani daga mummuna in ba ku samu damar wannan ba ku yi da dadan kalma ga yan uwanku musulmi ma sadaka ce yace in ma duk kun kasa yin wannan yace to ta kubbul sadaka an sharri sadaka ka haka kame bakin kare faɗi sharri in ma kai kana rowar alkhairin ma ba za ka iya faɗa ba hana bakin faɗi sharri shi ma sadaka ne bakin ka kame shi ka hana shi ya faɗi sharri shi kanshi sadaka ne wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaka dukkan taku da zaka yi tattaki zuwa masallaci wannan sadaka ne wa tumitul adha an tariqi sadaqa haka ka dauke wani abu mai cutarwa daga kan hanyar mutane hanyar da mutane ke wucewa shi kansa wannan sadaka ne da ake bukata mu wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka kaga wato wannan ya hada dukkan tankokin alkhairi wato waɗannan hadisai ba kananan hadisai bane ba imam an-nawawi tara cikin wannan littafi na shi mai albarka duk komai na rayuwa ya ce yadda duk mutum ya tara hadisan da idan mutum ya bi su ya yi aiki da su lallai ba abin da zai hana shi shiga aljanna domin akwai hadisan tauhidi hadisi na biyu ya kunshi dukkan babukan tauhidi ya dauki kunshi martabobin addini ga hadisin kyakkyawan niyya inna wala mal bin niyyat ga hadisin korar bid'a da tsayawa akan sunna ga hadisin aikata abin da yake na wajibi ne santar abin da yake na haram ga hadisin waɗansu ababe mustahabbai da zaka yi ta yi duk wannan ba shi ne sinadarin shiga aljanna ba duka ya kunshi wannan gaba daya to ina ganin saboda lokaci ya dan ja sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kawai muka kuskure Allah shi ya ga mana kan ki hazo jin gaira
za ka fara lissafi daga ran da aka gaya mata ne ko kuma zai gaya mata ranar da ya fi ita ne magana ita daga lokacin da aka sake ta eh idan ya faɗa mata sai ta ce tun yaushe ne ya faɗi wannan ranar to daga wannan lokacin za ta fara magana gida ma'ana in da ta yi jini biyu har ma yanzu ko an samu jini uku ko ta riga ta fita daga yadda kina
assalamu alaikum warahmatullah sai wata tambaya kamar haka aka yi dace da shi ya ce ya saki matarsa ne saki biyu da ya tashi yin na uku kuma sai ya rubuta a takarda bai gaya mata ba sai ko ya fasa bata ne sai ya sa cikin shirgi garin bincikenta kuma sai ta je ta kwakulo ta gani sai ta yi gida to ya wannan ga ta malam ka saku wannan shine fatawar Imam Malik ibn Anas wato shi saki malamai suka ce a zuciya ki dan Allah madaukaki yake cewa lillazina yuluna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur fa yanfa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah wannan azuma din abu ne da zuci in azamu talaqa in a zuciyarsu sun riga sun nufaci saki to shikenan Allah ya riga ya sani dawo da ita yake nan yanzu sai mu duba mu ga in da can saki biyu ne ya zo yayi na uku ya fasa ai bai fasu ba ba maganar fasi a cikin saki inda mutum ya riga ya saki ya saku sai dai kai maganar kome cewa yanzu ya yi nadama da haka ya dawo da ita to kuma ba za a yi kome ba in saki ya kai uku saki daya kana da daman kome biyu kana da daman kome in ya kai na uku to shi kenan fala ta hillu lahu min ba'du hatta tanki azawjan ghaira kusan da ta daidai ya dawo da ita kenan da wani itikadi yanzu wannan sai kasancewar abinda kawai mutum zai kafa hanzari da shi ba za mu ce yayi da baki da ya ce shi bai san wannan hukuncin haka yake ba amma nan sa sai in labari ya kai gare ta sannan saki ke tabbata ku sani da yau duk wanda ya saki mace ko ta ji labari ko bata ji labari ba saki a hannun sa yake shi namiji ta riga ta saku da haka ji tsoron Allah ya lissafa ya ga saki nawa kenan na ya ka an bata sai sai bai ce ya dawo da ita wannan kuma ya fada dole ya fada mata dan a ci gaba da lissafi in ma bai fada mata ba shi ya rike a wajen sa tsakanin shi da ubangijinsa ubangiji ya san mutum yayi saki daya wannan shine gaskiyar al'amari saki abu ne na zuci kawai amfanin furta shi don wanda aka saki ya sani sauran jama'a su sani amma abu ne na zuci da mutum ya kudurta shi ya riga ya tabbata to ballantana har mutum ya yi aiki ya rubutu ai magana ta riga ta gama tabbata saboda haka mutum ya daina gaggawa a cikin harkar saki duk wanda yake gaggawa akan da zaran mace ta yi masa laifi kawai ya ga cewa inda zai huce shine ya yi saki to sai kaga Allah ya jarrabe shi daga baya ya zo yana bala'in sarka kuma ya rasa yadda zai yi ta shan wahala to tun ta farko sai mutum ya zanto yana kokarin dabtun nafs wato kare kansa wato sawa zuciyar su lissafi shi yasa Ali bin Abi Talib suka yi rigima da Fatima suka kai suka kai ya garan su zai baci sai ya fita daga gida da ya fita daga gida a yamakon ya je wurin mutane kar a garan sa ba ta ce me ya faru ya ce wancan ce ta fata min rai kasa akwai yan ziga kuma to duk sai ya girma a wurin kowa sai ya tafi masallaci ya je kwanciyar shi abbar shi ya dauke shi a can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan yana neman ya kawo ziyara sai ya samu Fatima sai ya ce ina dan dan uwana wato Ali bin Abi Talib sai ce na rigima da shi ya fita sai annabi ya fita neman shi yana zuwa sai ya same shi a masallaci ya yi barci har ma kafarsa tana cikin turbaya haka ko jikinsa yana kan kasa sai annabi yake ce masa kom ya aba turab kaka da wannan barcin da ya zai samu sauki ya huce ya riga ya gama to idan ka tsaya a gida kuna ja'in ja kuna ja'in ja sai ga zuciya tana zuga ka yo mace kuma ga sanan kamar jamfa a jos tambira ta tana mun yanga shikenan kamar jamfa a jos amma sai a jarrabe ka da wata ba kowa bace ba Allah ya sa maka son ta karsa yanda zaka yi a rayuwarka ba dan tafi kowa ba ko a unguwar su ma ita ce bayan an tashi lissafin kyau amma dai baka ganin kyan kowa sai ita shi yasa wai da aka tambayi waɗansu masana aka ce menene kyau sai suka ce kyau shine so abinda kake so yana da kyau duk wanda baka so ko mun shi baya da kyau to saboda haka sai mutum ya kiyaye a daina gaggawa wajen ɗaukan mataki irin wannan na'am mai tambaya ta gaba yake cewa an yi sallan jama'a ne jam'i sai aka ga gaban liman da ko kwanta ko cingam wadda ba a san bayan ya yi alwala ba ne ya taka ko kan ya yi alwala an kan ya yi alwala ya nuna cewa lam'a ne akwai lam'a ke na abu da za a ga ta mana
sallah ta yi sai dai a nuna wa liman kawai ya kankare wannan abin saboda nan gaba idan za a yi sallah ya wanke wurin ko ya sake alwala nan gaba idan za a yi sallah amma dai waccan wadda aka yi ta baya ta yi wai magana idan mutum ya yi lam'a da sallah ko kuna fahimtar idan yanzu nan gurin na zo na yi sallah da lam'a a jikina sai ko bayan na gama sallah na gani sai na sake sallah ha kuke fahimta ko lokacin ta riga ya wuce ya kuma gara ta riga ta wuce ba sai na sake ba sai dai in kiyaye sallah daga ba cewa sai an sake ci gaba mai tambaya ta ba sake gaba dawowa a kai wani lokaci
mai tambaya ta gaba yake cewa yana sallan jirgi ne aka yi ruku aka dago sai yake wasu sun cewa an yaya rukun nan to zai yi rukun ne a lokacin kan haɗe yadda ya buɗe man ko kuwa za a bi ne a tafi haka
wannan wasuwasi baya zama abin nan da ma yuri kuka yi layu ma layu ne kuka game da makaranta ya tun da dai jama'a sun yi tare da jama'a yake ya dauka cewa yayi kawai har sai lokacin da ya samu yakinin bai yi ba to sannan yayi in ya samu yakinin bai yi ba kafin a je karshen sallah to da an je karshen sallah an yi sallama sai ta ke ci ko wata raka'a kenan tunda waccan raka'a ta riga ta fara tunda ba rukuyi cikin ta dan rukuyi rukuni da cikin rukunan sallah zai yi ilga'in raka'a ya kawo wata kenan na zai kirga wannan raka'ar ta hudu ce ai to ya kawo fatiha ba sura yi to a tun da kai rukuyi raka'ar gaba ɗaya ta rushe ba za ka zo ka yi rukuyi ki kaɗai ba raka'a za ka sake samuwa Hmm.
mai zai biya yi ko
tunda ya kare cikin sallarsa ba musamman a ba ba ba ba ba adiya kansa ai yana tare da liman liman ya dauke masa sai dai wanda ya iya musu zai iya cewa da kai to ai wannan karin da ya tashi ya wani raka'a bayan sallamar da ya bamu to sai ka tambaye shi dangardancin da ta faru yana cikin dinkin da ta faru ba ba adiya kansa ma kawai kawai
mai tambaya ta gaba yake cewa akwai wani hadisin da ke cewa la ya raddal qaddara illa du'a wannan yana nuna addu'a yana abin da- farko dai wannan hadisin ban san ingancinsa ba kawo ko ba zan iya shiga cikin ma'anarsa ba tunda ban san ingancinsa ba na'am to ko kayan bukatun gida kawai a rufe tambayar wannan yana magana ne kan cewa yana da mace sama da daya to dai ta shi kawo bukatun gida kamar sabulu kamar man shafawa duk yana so wane ya raba musu daidai wa daida to ɗaya daga cikin su tana da tanadi sosai ta yadda sai na sauran ya kare ita nata bai kare ba to idan na sauran ya kare ita nata yana nan bai kare ba idan ya tashi zai sake sowa sai ta ce ita ma sai an raba da ita shi kuma sai ya riga ganin kamar tun da dai nata bai kare ba ta bari sai ya kare mana mafi kyau shine ka raba da ita shine adalci mafi kyau shine ka raba da ita shine hakikanin adalci Ci gaba ba.
mai tambaya ta- a saurara jama'a a saurara A- mai tambaya ta gaba yake cewa akara makallahu akwai wasu da suke rubuta takardu haka su rarraba cikin jama'a wai kan cewa mai gadin harami ne ya mafarki annabi ya umarci shi da ayi wasu addu'a mutane suna cikin kurakurai a gyara wai duk wanda ya samu wannan takarda sai ya shi ma farintin ya rarraba wa jama'a in ba haka ba zai shiga wani to wasu wani zai mutu wasu ko ya shiga wani matsala da ba ita ce ba in kai haka kuma ka fita wuri wannan duk ƙarya suke tun shekarar 1970 wani abu aka fara raba wannan takarda aka sake dakatar da ita aka zo 1982 aka rinka raba ta aka sake dakatar da ita aka zo kuma yanzu kuma ana sake raba ta a ce wani ya zo da ya samu wannan takarda ya je ya ajiye a cikin drawer ɗinsa bai raba ba ya mutu wani kuma da ya samu ya yi photostat ya rarraba arzikinsa ya karu wani kuma da ya samu shi ma ya ajiye ajiye bai raba ba da ya samu tangarda abu kaza ya faru to tun 1986 tana nan a cikin fayil dina kuma ga nufin kusurwa na ba ka raba ba kuma ban buga ta na raba ba tana nan a aji wannan ya nuna ƙarya ce kawai waɗansu makaranta suka yi zindikai zo su kawo wani sako su ce wai daga annabi ke an yi mafarki da shi farko ku ɗauki ka'ida ba a ɗaukar shari'ar musulunci daga mafarki duk wani wanda ya ce ya yi mafarki daga annabi ya yi mafarki da kaza ya yi mafarki da kaza wannan maganganu ne marasa asali ba a ɗaukar hukunci shari'a da ta hanyar mafarki mafarkin da yake zama gaske shine mafarkin annabawa amma dukkan wani mutum da ya zo bayan annabawa mafarkin sa ba wahayi bane ba idan kai mafarki a cikin mafarki wani ya ce maka an sauke maka sallah daga guda biyar a yi ne sun koma hudu ko sun koma uku ko da ya ce shi annabi ne ƙarya yake ba annabi bane ba domin annabin baya tabbatar da abubuwa sai wanda ya tabbatar kafin mutuwarsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko da wani gani a mafarki ce maka haka to sai dan ne kila ka ce ai annabi ya ce duk wanda ya mafarki da ni ni ya gani domin sai dan baya kama da ni sai ce to ai ana magana duk wanda ka gani a mafarkin ya zanto ya zo akan siffofin da annabi yake kansu na halitta da na ɗabi'a kafin ya mutu in ka ga mutum a cikin mafarki cikin siffofin annabi irin wanda bayanin su zo cikin littattafan hadisi da sira cewa annabi tsakatsakiya ne ba dogo bane ba ba gajere bane ba kaga wannan siffa ce ta halittarsa annabi sallallahu alaihi fari ne amma farin fuskarsa yana karkata zuwa ga jajajaja annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kwayar ido mai baki farin kuma fat sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da gare yana da karan hanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikakken wato ainihin gemu tare da saje gaba ɗaya a hannu to kaga irin siffofin da aka bayyana annabi na da wushiriya irin siffofin da aka bayyana na siffarsa sai ka kula da su dan in kaga mutum mafarki ya tashi annabi ya ga shin ya suka wannan siffofin sannan irin siffofin da annabi ke da shi na dabi'u kasancewarsa jarumi kasancewarsa mai kyauta ba marowaci ba kasancewarsa mai kaza duk wannan ka kula da su in ka ga mutum a cikin mafarki ya cika wannan sharuɗan to lalle annabi da kai amma in ka ga mutum a cikin mafarki ya zo da rawaninsa gemunsa a cikin tas ya ce shine annabi to kare yake annabi ba annabi yana da cikakken gemu sallallahu alaihi wasallam ko ka ga wani mutum wani dogo zankale da ya ce shine annabi ko wani dan gajere kut kamar wada ya ce shine annabi wannan duk kare yake ba wani annabi nan shedan ne ka gani san ta kariya ko ya zo ce ya yafe maka salloli daga guda biyar sun koma uku ko sun koma hudu wannan duk ba annabi bane sai dan kaje dan abinda annabi ya tabbatar wa duniya har ya mutu ana yi sallah biyar duk wanda ya zo ya rage wani to bai zama annabin ba ko kaga mutum marowaci da wata gwanda a hannunsa ko mangoro kace ba ni bayan ya ji annabi ne kuma ya halaka annabi ba marowaci bane dan hakari yake ba annabi ne wannan su ya kamata jama'a su kare wannan hadisai suna nan tabbatattu na ganin annabi a mafarki kuma duk wanda ya gani shi ya gani amma gani kawai har kawai dan wani ya ce ni ne annabi sai ya gaskata a'a sai ya cika siffofin da annabi ke da su na halitta da kuma siffofin da yake da shi na ɗabi'unsa halayya ta gani ina fata an fahimta eh ba zai yiwu ba dama ai sai sa ce in dai kaga ya baka wani abu sabanin abin da yake na shari'a to ba annabi bane na'am cewa me kar ma ya ce ya ga annabi ya tabbatar shi dan ya ga kuskure ne ya faɗa ya ce ya ga annabi ci gaba na tambaya ta gaba yake cewa wani ne ya musu fatawa wai cewa a ƙarshen ikama in aka ce muhammadu rasulullah wai an yi shirka a cikin bauta
abin da dai aka ce mutum ya kiyaye shi ne lokacin da mutum ke yin ikama mai ikama ke ikama ko mai kiran sallah ke kiran sallah za ka faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa sai wajen hayya ala sala da hayya ala sala a nan abin da za ka ce la haula wala quwwata illa billah ko ana kiran sallah ko ana iqama mai iqama ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma mai saurare za ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kai ma za ka ce ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله كما ذاك أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ذاك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قد قامت الصلاة كما ذاك قد قامت الصلاة حديث أقام الله وأدامها ضعيف لباع أيدي ذاك من يتقد قامت الصلاة so dai ya faɗa zaka faɗa so so biyu ya faɗa zaka faɗa so Allahu akbar Allahu akbar zaka ce Allahu akbar Allahu akbar yaje la ilaha illallah kai ma zaka ce la ilaha illallah kwatan kwatan abin da ya faɗa ba ragi ba ƙari haka zaka faɗa to kaga nan gurin sai nuna mana da dama zaka ji mutane suna kuskure idan mai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ce wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuskure ne ba shi aka ce ka faɗa ba za ka kwatan kwatan kwatan kwatan abin da yake faɗa shi ne kamar za ka faɗa amma maganar in mutum ya ce muhammadun rasulullah ya yi shirka wannan magana ce ta waɗansu firka daga cikin firkokin yan bid'a wanda suka suke gina abubuwan su akan jahilci su idan an zo ta hiya ba a faɗin muhammadun rasulullah idan an zo kiran sallah ba a faɗin mawai sai ce kayi shirka in kai haka to kaga su kalmar shahada su sun yarda da annabi sun yarda da Allah ne amma ba su yarda da manzon Allah ba a nan gurin da sai su cire shi a cikin kalmar shahada wannan ko kuskure amma cewa Muhammad Rasulullah shin mahallinsa ne wajen wannan ikamar wannan ba mahallinsa bane ba abinda mai ikama ya faɗa shi ne kadai zaka faɗa babu ragi babu kari sai wajen hayya ala salahi ala fara zaka ce la hawla wala quwwata illa billah
ya tambaya ta gaba yake cewa akwai nasti ne da ya nuna kararrayin nafila bayan an kira sallan magariba sosai hadisi cikin muslim ma kuwa ba hadisi ɗaya ba kuwa annabi ya tabbatar da sahabbai a kai idan an yi kiran sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce sai ka ɗauka ma kamar magariba an yi an gama saboda yawan masu yin nafila kafin a zo a tayar da ikama na sallar magariba kuma annabi ya faɗi haka a sunnarsa ta baki yace sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi har sau uku sai kuma yace liman sha'a ga wanda ya so saboda haka wannan nafila ce mai lada idan rana ta faɗi za ka iya yin sallar nafila kafin magariba raka a biyu wannan mustahabi ne mutum hadisi ya tabbata cikin musulun da sauran waɗansu littattafan hadisi imam nawawi ya kawo hadisi cikin riyadu salihina na'am ya tambaya ta gaba yake cewa yana so malam ya bambanta masa tsakanin hadisi da sunna
hadisi da sunna duk abu ɗaya ne waɗannan ababe guda uku sukan zamanto mutaradifat al-khabar al-hadith as-sunna idan aka ce al-hadith shine ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qawlan aw fi'lan aw takriran aw wasfan khalqiyan aw khuluqiyan abinda duk aka dangantawa annabi na magana a ce annabi ya ce kaza ko na aiki a ce annabi ya aikata kaza ko tabbatarwa a ce an yi kaza a gaban annabi bai hana ba irin wannan shi ake cewa alhadis to wani lokacin ko malamai sukan faɗi khabar ya zanto daidai yake da alhadis ta fuskar ma'ana an gane ko wani lokacin su ce a khabar shine maganganun sahabbai ko ayyukansu ko maganar annabi amma hadis kuma yake banci maganar annabi kadai wannan da yake ɗaya na ɗaukar ma'anan ɗaya جاء في الخبر معناه يزو cikin hadisi جاء في الحديث shine kuma dai hadisi kenan hadisi shine magana annabi ko aikin sa ko tabbatarwa sa kamar dai da bayani ya gabata as-sunna fa ita ma as-sunna tana daukan ma'anan hadisi da zanto mutaradifatul lil hadisi muradifatul lil hadisi abinda hadisi ke nufi shi sunna ke nufi wani lokacin kuma sunna tana da ma'anoninta daban dan haka idan aka ce lafazin sunna kadai aka yi shiru yana da ma'anoni daban-daban ba ka iya bashi ma'ana guda ɗaya sai in ka lura da harshen da mai magana ya yi amfani da shi malaman da suke bayani akan kafar kungiyoyi a duniya a farko-farkon wato ƙarshen lokacin sahabbai kungiyoyin da suka kafu yawanci idan sun ce sunna suna nufin dukkan mutumin da yake kan wani tafarki da ba na shi'a ba nan suna so su ware shi'a daban sunna daban shi'a masu wata aƙida daban sabuwa bakuwa a cikin musulunci wadda ta sabawa abin da annabi ke kai sunna kuma waɗanda suke kan abin da annabi ke malaman usulul fiqh kuma sukan faɗi sunna ya zanto suna nufin dukkan abin da yake ba wajibi ba sai su aya kaza sunna ne da yake nufi da sunna ne abin da yake ba mai ba ba wajibi ba wato kamar mustahabbi kenan kuma su kasa ta cewa akwai mustahabbi akwai sunna muakkada wanda ke qaribun min alwajib to kuma akwai lokacin da za a faɗi sunna ya zanto ana nufin an tsara abin da annabi ya rayu a kai ba wai abin da ke da na wajibin da na mustahabbin duk gaba ɗaya sai a sa masa suna ne sunna da haka idan na ce sunnar annabi ne kaza karka ɗauka wannan abin ina nufin ba wajibi bane zai iya zama wajibi ne zai iya zama ba wajibi ba mustahabbi ma'ana dai wani abu da annabi yayi ba ni da damar in ce masa wajibi ne ko ba wajibi bane ba sai ina da dalilan da zan kafa hujja da su dan wajibcin ko mustahabbancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin me yake nufi da sunna sanan gurin abin da ya rayu akai gaba daya na aqida da na mu'amala da na shari'a shine me sunna tafarkin rayuwarsa gaba daya amma idan ka ce ana nufin alaikum bi sunnati kana nufin annabi ya ce ku rike mustahabbi na kenan bai umarni da wajibi ba ai ba zai yi ba hankalin ka zai kira da kuma annabi ke cewa game da aure kamar rajiba an sunnati fa laysa min me yake nufi da nan gurin kamar rajiba an sunnati fa laysa min ai yana magana akan tafarkin rayuwarsa gaba daya dan haka dai lafazin sunna wani lokacin yana daukan ma'anan hadisi daidai wa daida wani lokacin ana nufin abin da wajibi ba wajibi ba da shi wani lokacin kuma idan an ce wani dan sunna ne ma'ana wanda yake ba shi'a ba a nan kucin wani lokacin har sufaye suna shiga cikin taron sunna idan ana magana akan shi'a kenan sai a ce wani shi'a ne wani sunna ne to da an ce fa sunna ana nufin wanda baya shi'anci to idan ana son a tantance kuma sai a dawo cikin sunnar sai a ga waye ya gaskatu sun kalmar sunna ke gaskatuwa a kansa to annan sai a ware ahlus sunna wal jama'a a kyale kuma yan bid'a